بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta ainihin wato litinin yau 29 ko kusan wata da tara to 29 ga watan bakwai watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1444 wanda shi ya yi daidai da a da yake wancan mun daina ambatan shi ko ba musu kayan kayan aro ba sa ado to ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shaikhul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babu man haƙaƙa tauhida dakhala aljannata bi ghairi hisab wanda shine karatunmu na shida babi na uku kenan ko ai na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قال اتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في, أولئك في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة نعم ما شاء الله malam ya ce babu man haƙaƙa tauhida dakhala aljannata bi ghairi hisab babi mai magana akan cewa duk mutumin da ya tabbatar da tauhidi yani allazi wahada Allah ta'ala haqqa tauhidi yayi tauhidi cikakken tauhidi to wannan zai shiga aljanna bi ghairi hisabin ba tare da an mai hisabi ba ba tare da an mai hisabi ba don ka san hisabi a tsaya a bincike aikinka ko ba komai cikinka zai ɗuri ruwa domin wanda za a yi mishi ma hisaban ya tsira ai shi da kan shi wato ainihin hankalin shi zai tashi dan za a dinga bujiro mushi ardu ko ashe ba ka yi kaza ba ce Allah na yi Allah yana tambayan kalifin da kai dole ka ga hankali ya tashi duk da daga ƙarshe Allah ta'ala zai rufa mai asiri ya suturta shi a kai shi aljanna amma wanda ku aka mai hisabi na keke da keke shi wannan dole sai an mai azaba ko da mumini ne in dai za a ce sai an tambaye shi akan komai sai an auna komai to wannan sai ya sha azaba man nuqisha al-hisaba uzziba ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Aisha ta ce to ba Allah ta'ala ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira an ce wanda aka bashi littafi da dama za a mai hisabi mai sauki kuma wannan annabi ya ce duk wanda aka mai hisabi na keke da keke sai an mai azaba sai annabi ya ce zakil ardu ya aisha wancan wanda za a mai hisaban yasira ba duka za a auna aikin shi ba za a dan bujiro mai da wasu ayyuka ne wanda kuma tsakanin shi da ubangijin shi ne ba a bayyana jama'a ba amma duk wanda aka titsiye shi ala ru'usi shawahi a shahad to wannan sai ya sha azaba Allah ta'ala ka tsare mu Allah ka samu ko ardun ka ai mana kawai a ce wuce insha Allah to sai ce wa qaulillahi ta'ala da kuma faɗin Allah ta'ala inna ibrahima kana ummatan lalle annabi ibrahim ya kasance jagora ne qanitan lillah mai kankantar da kai ga Allah hanifan wanda yake ya karkata daga duk wata hanya ta shirme duk wata hanya ta bata ya miƙe zuwa ga tafarki madaidaici walam yakun minal mushrikin annabi ibrahima bai kasance daga cikin mushrikai ba cewa inna ibrahima kana umma kalmar umma tana zuwa da ma'anoni a qur'ani takan zo da ma'ana hudu takan zo da ma'ana ta jagora kamar a wannan aya inna ibrahima kana ummata umma takan zo da ma'anar firqa minan nas wata jama'a daga cikin mutane kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin yake cewa qad khalat min qablihim umamun daga umam ya ani firakun minan nas sannan umma takan zo da ma'ana ta lokaci wani ɗan lokaci wadda khara da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilu sannan umma takan zo da ma'anar aqida ko addini kamar yadda yace wa ma arsalna min qablika wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون kaga umma a nan aƙida ake nufi to a nan gurin inna ibrahima kana ummatan cikin waɗannan guda hudun kaga al'imam shi zai fi ɗauka alƙuduwa allazi yuqtada bihi an ruwaito daga ibnu abbasin kamar yadda ibnu abi hatim ya kawo cikin tafsirin shi cewa ibnu abbasin ya ce inna ibrahima kana ummatin ya'ani alal islam shine jagora ko abun koyi akan musulunci su ce walam yaku fi zamanihi ahadun alal islam ghairu a zamanin shi babu wanda yake kan musulunci sai shi to daga shi ne sai matar shi ta yi imani da shi da dan uwan shi ko dan dan uwan shi wanda Allah ya bashi annabta shine annabi lut alaihi salam na fata an gane to da ka annabi ibrahim jagora ne qanit alkunut nan mun ambaci ma'anonin shi wanda sun kai goma kace sukan karama to amma dai wanda suka fi yawan zuwa a cikin alqur'ani shine at-ta'a biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma al-khudu kankantar da kai ga Allah in kuma an wato hada da wata fassara akan cewa qumu lillahi qanitin ma'ana a tsaya cikin sallah a tsaya a tsaye ko kuma qanitina ayi shiru ko qanitina a natsu duka yana ɗauka to cewa hanifan hanif wanda ya karkata daga wato ainihin tafarki na bata kenan lazumin shi almustaqim ala alhuda was-sirat almustaqim walam yakun min almushrikin raddi ne akan mushrikai da suke cewa suna bin aqida ta annabi ibrahim to annabi ibrahim baya shirka da Allah yasa a wani gurin sai ya hada duka bangarori uku ya musu raddi sai tabbatar da annabi ibrahim akan musulunci ce makana ibrahimu yahudiya yahudawa sun ce suna bin tafarkin shi Allah ce to baba yahude bane annabi ibrahim wala nasraniyan baba nasare bane ba kiristoci su ma sun ce suna bin shi annabi ibrahim ba ba nasare bane ba sai ce walakin kana hanifan muslima nabi ibrahim dai ya kasance yana kan tauhidi kuma musulmi ne shi sai ya ce min wa ma kana min al mushrikin bai kasance daga cikin mushrikai ba kaga ya kore jingina wa'incan firaku da uku kansu da suke yi zuwa gare shi mushrikai da yahudu da nasara ya tabbatar da cewa annabi ibrahim musulmi ne wurin da ya ce millata abikum ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada Allah ya samu dace wa qala kuma Allah ta'ala ya ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikun mu'minai yana faɗin sifofin mu'minai cikin suratul mu'minun ce su ne wanda suka kasance ba sa haɗa ubangijinsu da wani kaga ayoyin daga ƙarshe ya ce ula'ika yusari'una fil khairati wa ula'ika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun ƙarshe dai aljanna za su tafi kenan tauhidi yakan sa a kai mutum aljanna ba tare da ma an bincike aikin shi ba sai ya kawo hadisi ya ce an Husayn ibn Abdurrahman قال يتي كنت عند سعيد بن جبير حسين ابن عبد الرحمن السلمي كان حسين ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي الحارثي الكوفي الحارثي wanda ya rasu 136 yana da shekara 93 a lokacin rasuwar shi radiyallahu anhu wa arda yace ya kasance a gurin Sa'id ibn Jubair Imam al-Mufassirin fi tabi'in duk da wasu suna cewa Ikrima shi yafi mujahid kai afuwan shi ya fi a kira shi imamul mufassirin saboda sauka 20 da ya yi a gaban ibn abbas da alkur'ani kuma kowace aya sai ya tsaye da ibn abbas ya ce yaushe ta sauka kanwa ta sauka me take nufi a kowace sauka to sa'id ibn jubair shi ma dai imam ne kwarai a cikin tafsiri sa'id ibn jubair al-asadi abu muhammad ko abu abdullah al-walibi al-kufi imam al-hafiz al-muqri al-mufassir a kasance mutum ne taƙi kuma alimi masanin addini ya koyi a karatu daga ibn abbasin da ibn umar da wasunsu daga cikin manyan sahabbai da matsakaitansu da suna na aisha radiyallahu anha wa arda hajjaj ibn yusuf shi ya kashe shi a lokacin da ya bi zuga ta wato ainihin saura ta abdurrahman ibn al-ash'ath al-kindi lokacin da ya yi tawaye wa daula ta banu umayya to hajjaj tsabar yanayin wada'in da ake ciki na fitinar hajjaj ta sa ya zalla ta kama shi har ya bi a ibn al-ash'af a cikin wannan saurata shi duk da daga baya ya tuba amma dai hajjaj daman hasudun haƙudun ladud ne eh baya barin husuma shine ladud hasudun ya da hassada mai zurfi haƙud kullata gare in ya tsane ka ya tsane ka ladud in aka fara faɗa da shi to faɗan kurame yake baya baya sarewa baya insihab wannan yasa duk da ibnu jubairin ya bayyana tubar shi amma sai da ya ainihin wato kashe shi a ƙasar kufa wanda sa'id ibnu jubair an haife shi shekara ta arba'in da hudu ya rasu tasa'in da biyar a hannun hajjaj yana da shekara hamsin da ɗaya to shi ne sai Hussein ibn Abdurrahman ya ce na kasance gurin Sa'idu ibn Jubair tabi'i faƙala sai ya ce ayyukum ra'al kaukab alladhin qabba al-bariha a cikin ku wane ne ya ga tauraron da ya faɗo jiya wani wato ibara ce da suke amfani da ita akan wane ne wato ainihin bai yi bacci ba da daddare to sai a ce ya ga tauraron da ya faɗo jiya ana dukkan taurari sun fito a gaban idan shi bai kwanta ba bai yi bacci ba albariha wato dare mafi kusanci kenan ma'ana daren jiya da ya wuce ko a ce daren yau tunda lissafi daga dare yake farawa a addinance da haka mu a biya mun ce jiya da daddare to asali yau ne daren yau ne daren da ya wuce na da muka yi bacci na ƙarshe to shine daren litinin ina fata an gane to a an ruwaito daga abul abbas sa'alab na cikin malaman lugha yake cewa yuqalu qabla zawali ra'aytu al-layla idan kafin zawali ne kamar yanzu in zaka bada labarin abin da ya faru da daddare sai ka ce al-lailata inda ya faru a daren yau al-laila za ka yi amfani da kalma ta allai wa ba'da zawal in bayan zawali ne bayan lokacin sallar azhar sai ka ce ra'aytul bariha madadin al-laila shi ma dai duk ma'anar shi dai daren yau amma kafin zawali al-laila bayan zawali al-bariha Ah, haka kuma wasu da yawa daga cikin malaman lugha suka ambata kamar yadda ah, al-Imam an-Nawawi ya ambata al-bariha kuma daga bara- bariha bahari- bariha ya'ni zala an fahimta ko to sai ce waye ya ga tauraron da ya fado jama'a waye jiya ya cika dare fa qultu man al-qa'il Hussein ibn Abdurrahman yace sai nace ana ni ne na ga daren ثم قلت سنن سينتي يعني سي استدراك مغانشي أما إني لم أكن في صلاة أما لم ملينات فكتي أما أما إني لم أكن في صلاة تو أما تكن غودا معنى الألا كسورة معنى سي سوري يدا كتدس تجي بني بچي با za iya tawahumin wani abu sai ce ku saurara ku ji inni lam akun fi salah ba wai sallah ce ta hana ni bacci ba ba tsayuwar da ranai ba walakin ni ludikhtu sai dai na sha harbi ne alladhu harbin kunama ko saran maciji ko duk wani kwaro mai dafi duk wani kwaro wanda zai harbe ka ya bar dafin a jikinka an gane ko kenan banda su cinnaka da shi cinnaka zai cije ka ne ka ji zafin iyanan shi kenan amma duk ƙwaron da ya kasance yana da dafi shi sai a ce ladubu ƙwaro kuma mai cizo ko harbi su zuma su kaza shi sai a ce lasu ce lasa'atu duk da ana wato kalmomin suna mu'awaba akan ce lasa'atu al-aqrab amma aslan ladaghatuhu ne an fahimci wannan ai to da haka sai ya ce walakin ni ludur kaga wannan tsabar wara'u irin na magabata da ya ce ni ne ban yi bacci ba jiya an san shi ɗalibin ilimi musulmi bawan Allah aka ya ce bai bacci ba da daddare kowa abin da zai tunano mai ibada yake yi ko shi yasa sai sauri ya ce ba fa sallah nake yi ba azaba ce ta hana ni ne bacci ko nama ce ta harbe ni ko wata dabba daga cikin dabbobi kala sai wato ainihin ibnu jubairin ya ce fama sana'ata to me kai da kunama ta harbe ka ya kai saboda sun san da sun yi imani da ittikhadul asbab bayan kunama ta harbe ka sai aka yi ana fahimta ai kala sai yace irtaqaitu irtaqaitu na nemi amurru kuyani irtaqaitu da istarqaitu yana zuwa da ma'ana ɗaya an fahimta ko domin inda na yi rukuya ne sai ce rakaitu amma kamar yadda duk da ya zo a wata riwaya ta ta muslim da lafazin istarkaitu an fahimta ko kaga sai ya fassara wannan na nemi ai mun rukuya ne qala sai ibn jubair ya ce fa ma hamalaka ala zalika me yasa kai haka kaga wannan yana nuna me halaccin istidlali akan sihatul mazhab in ka ce a ra'ayinka abu kaza shi ne hukuncin shi kaza sai ce me dalilinka ko ba haka ba ba raini ba ne ba eh qultu sai na ce hadithun haddathanahu ash-sha'bi kun ga bayin Allah komai da hujja suke kawo wani hadisi ne da al-imamu sha'bi ya ainihin labarta mana sha'bi amir ibn sharahil ko amir ibn sharahil ash-sha'bi wanda yana cikin manya-manyan wato ainihin tabi'ai imamu sha'abi ya rasu wasu ka ce shekara ta ɗari wasu ka ce shekara ta ɗari da uku an fahimta ko a sha'abi ya rasu an haife shi a lokacin khalifancin sayyidina umar shekara ta ishirin da biyu sai ce to wani hadisi ne da al'imamu sha'abi ya labarta mana kala sai ibnu jubair ya ce wa ma haddata ku wani hadisi ne ya baku me ya labarta muku kultu sai na ce haddathana an buraida ta ibn al-husayb ya ba mu labarin hadisi daga buraida ibn al-husayb buraida ibn al-husayb ibn al-harith al-aslami wanda yake ya rasu shekara ta 63 kamar yadda ibn sa'adin ya faɗa cikin wato ainihin at-tabaqatul kubra sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shahararri أنه قال للي بريدة ياتي لا رقية إلا من عين أو حمة باب رقية فاتيسي إذن وتعينهم آه كمبن بك يا كام متم mutumin da ya kasance yana da kambu na baka ko na ido sai ya kalli wani ko ya kun san akwai na baka na baki kenan akwai kambun ido wata illa ce da ubangiji ya kaddara daga cikin halittun shi akwai wanda in ya kalli abu da ido na hasada in ya kalli abu da ido na hasada sai ya ga kyan abun ya burge shi sai ya ji ina ma a ce shi ke da wannan abun to na abun zai iya samun matsala me na baka kuma in ya abu ya ga abun ya yaba yayi magana da niyya ta hasada galibi sai inda niyyar hasada ne akwai wanda kuma ko ba da niyyar hasada ba ahyana in yayi magana akan abun in dai bai sanya albarka ba to abun zai iya samun matsala cikin ikon Allah kambun baka gaskiya ne Nabi sallallahu alaihi wasallam yace al-aynu haqqun walau kana shay'un yasbiqu al-qadara la sabaqahu al-ayn aw kama qala sallallahu alaihi wasallam shi kambun baka gaskiya ne da akwai abin da zai riga kaddara Allah ya kaddara abu ba zai faru ba da akwai abin da zai iya sa abin ya faru ta'liqul shay bil muhal to da da ainu sai ta sai ta sa abin ya faru wato wannan annabi ya nuna maka asalin wato tsananin karfin tasirin ainu da izinin Allah an fahimci wannan ai to sai abin ya samu matsala to wanda ya san yana da wannan abin in ya ga yaro ya burge shi ko wani ya sai waya ta burge shi ko ya gina gida ya burge shi sai ya sanya albarka kamar yadda hakan ya tabbata a cikin sunna ina fata an fahimta yace Allah ya sanya albarka masha Allah in ya ambaci Allah to Allah sai ya kiyaye zaka sai ya ce buraida ibn al-husayb kun ga anan ya kawo shi mawqufi ko ya ce babu ruqya face sai in ta kasance min ainin saboda kambun baka aw humatin ko kuma huma da talyinul mim ba humma ba humma zazzabi ko to huma anan gurin shi kuma zazzabin harbin kunama ko maciji wanda kunama ta harbe shi ko maciji ya sare shi jikin shi yakan yi dumi wannan zafin jikin shine huma wanda yake sanadiyar wani dafi na wani ƙwaro da ya shiga jikin shi ina fata an fahimci wannan to sai ce babu ruƙuya ruƙuya shine a karanta addu'a a tofa wa mara lafiya to ba a yin ruƙuya face sai in dalilin da yasa za a yi ta sakamakon wato ainihin wato ainu ne ya kama mutum ko kuma harbin kunama ko na maciji wannan hadisin a nan ya zo mawkufi amma ya zo hadisin imran ibn husayn a cikin al'imamu a cikin musnad al'imami ahmad 1578 da sunan na al'imam abi dawud hadisi na wato 3888 wato ainihin ya kawo shi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sa'annan ibnu maja ya fitar da ainihin wannan hadisi shi ma da afon ba ibnu maja ba ahmad dai dubu sha tara da ɗari tara da takwas shi ne ya ruwaito daga imran ya ruwaito al-imam ahmad ya fitar da shi hadisin sahal ibnu hunayf shine dubu sha biyar da ɗari tara da saba'in da takwas da ibnu da abu dawud dubu uku da ɗari takwas da tamanin da takwas wancan na imran dubu uku da ɗari takwas da tamanin da hudu wato duka sun fitar da hadisan biyu imamu ahmad da wato ainihin abu dawud hadisin imran ibn husayn da shekul albani ya inganta shi shu'aibul arnaud shi ma ya inganta shi cikin musnad hadisin wato ainihin sahal ibn hunayf shine isnadin shi na da rauni domin ta hanyar al-rabbab wadda take jaddatu Uthman ibn al-Hakim wadda ita majhulatul hal ne wadda al-Hafiz yace makbula ce a cikin takrib daga hadisin ta da'ifi ne amma aka hada shi da wancan zai karfafe shi da kuma wannan mawqufin na Buraida ibn al-Husayb duk da shi ma Ibn Majah ya fitar da shi marfu'i amma sai dai isnadin shi yana da rauni akwai al'alhani a ciki wanda yake yana da rauni ta bangaren haddar shi an fahimci wannan ai amma aka hada hanyoyin hadisin a cewa la ruqyata illa min ainin aw humatin yana da asali zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to amma me ake nufi da babu rukuya face sai a kambun baka ko kuma zazzabin cizon sauro a cizon eh, harbin kunama ko maciji imamul khattabi abu sulaiman a cikin eh, wato ainihin littafin shi ma'alimus sunan sai ce ma'anar shi la ruqyata ashfa wa aula min ruqyati al-ayn wal huma babu ruqyar da tafi kawo sababin waraka da wuri kuma babu ruqya da tafi dacewa a yi irin ruqyar da ta zama sanadiyar eh, ainu ne ko kuma eh, harbin kunama ko na maciji sai ce wa qad raka an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa ruqi annabi sallama yayi ma wani ruqya zamu zo mu ji kuma an mushi ruqya kaga kenan ba ana nufin ba a yin rukuya a wani ciwo na daban ba kuma da aka yi ma annabi rukuya ba ainu ne ya kama shi ba ba ladugu ba ne ba lokacin da aka mai sihiri ai mala'ika jibril ya mai rukuya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mawa wasu rukuya kamar yadda za mu ji kuma an yi a gaban shi so don haka a kenan ba ladin ba ana nufin la rukuya sahiha ba ana nufin la rukuya akmal ko kamila ko ashfa kamar yadda al-khattabi ya ambata an fahimci wannan abu to don haka da wato ainihin Hussein ibn Abdurrahman ya kawo wannan hadisin da isnadin shi qala sai ibnu Jubair ya ce mishi qad ahsana man intaha ila ma sami'a hakika duk wanda ya tsaya an ka ce intaha ila kaza ya'ani wa waqafa alai duk wanda ya tsaya akan iya abin da ya ji as-sam'u nan ya'ani na riwaya na akhdhul ilmi na dalili duk wanda ya tsaya a iya abin da ya sani na ilimi to hakika ya kyautata wanda bai yi azarbabi ba wannan yayi yabo gawa wa Hussein ibn Abdurrahman tunda ya faɗi dalilin shi da yasa ya je aka mai rukuya rukuyar da aka yi mishi saboda kunama ta harbe shi aka sai ya je aka mai rukuya saboda hadisin ibn Abbas a hadisin Buraida cewa la rukuyata illa min ainin aw huma sai amfani da hadisin ya je aka yi mishi rukuya bai laifi ba to amma sai ibnu jubairin zai kare shi da ilimi wanda ya riga ka bacci ya riga ka tashi wato ba laifi yayi ba amma da ya bari da ya fi shine yake nufi da bai je ya nema gurin wani ba da ya fi shine sai ya kawo wannan hadisin sai yake cewa walakin haddathana ibnu abbas sai dai ni ibnu abbas ya ba mu labari daga kowanne isnadin shi zuwa ga sahabi shi ainihin Hussein daga Sha'abi ko daga ainihin buraida shi kuma ibnu jubair daga ibnu abbasin kai tsaye kaga isnadin sha'ani an gane ai sai ce sai dai ibnu abbasin ya labarta mana anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce uridat alayya al-umam an bujiro min da al-ummu aka nuna mun su yanda za su kasance ranar gobe al-qiyama domin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai faru ma Allah yakan nuna mai shi kamar gashi nan ya faru ko ta riwaya cikin nasa'i da ta zo cewa hakan zai faru ranar alkiyama amma akwai wato ainihin maganganu a cikin isnadinta shi yasa Sheikh Abdurrahman Ali Sheikh yace wa fihi nazar an gane ko cewa yace afwan yace hakan afwan nayi wahal riwaya cikin nasa'i tace a daren Isra'i da Mi'raji a cikin Mi'raji ne aka bujiro mai da al'ummu da to amma ibn al-sheikh ya ce akwai nazar saboda wannan kadiyya ta faru ne a garin madina ta faru a garin madina da haka kenan akwai nazar cikin wancan isnadin da haka ya ce an bujiro min da al'ummu fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahatu sai na ga wani annabi tare da shi akwai yan jama'a ar-rahatu al-jama'atu duna al-ashara mutanen da ba su kai goma ba mutane wanda ba su kai goma ba walaula rahatuka la rajamnaka ya zo a riwaya ta muslim ar-ruhay daga tasghiri na rahat tare da shi akwai wasu yan jama'a kenan rahat an yi tasghirin shi kila mutanen ba su wuce hudu ko biyar ko wani abu makamancin haka wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulani kuma naga wani annabin yana tare da mutum daya wani annabin mutum biyu ba ana nufin yana tare da mutum daya da mutum biyu ba ai babu gwaranci a sunnar annabi ai da sai a ce uku ko kenan wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulani naga wani annabin yana tare tare da shi akwai mutum daya wani annabin tare da shi akai akwai mutum biyu wannan ke nuna ranar alkiyama annabawa za su tashi tare da wanda suka yi imani da su za a tada al'umma bi hiddatiha gabaki daya al'ummar annabi Musa gaba ɗayan su za a tada su tare al'ummar annabi Isa haka al'ummar annabi Ibrahim al'umma ta annabi Nuh kowanne za a tayar da su amma wanda za su kasance a cikin tim ɗin annabawa su ne wanda suka yi imani da su domin wanda suka kasance kuma sun kafurce mawa wato ainihin annabawa za'imun su a kafurci sai su bi shi sai su bi za'imun su a kafurci shi yasa fir'auna za a tayar da shi tare da wanda suka bi shi sai annaru yu'raduna yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamati fa awradahum nar wa bi'sal wirdul mawrud dan an zo shi fir'aunan shi za a fara zakulowa a fara jefa shi a cikin wuta haka a kowace al'umma a wannan al'umma a ɗauko su abu jahal misali a fara jefa su a wuta kamar yadda cikin suratu maryam allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ashaddu ala rahmani itiya ثم نزعنا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا shi za a fara zarowa a jefa shi a wuta a wani kauli ina fata an fahimta to don haka annabawa za su tashi tare da mutanen da suka yi imani da su kuma wanda ba wanda ya yi imani da shi haka zai taso shi kadai shi yasa sai ya ce wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad wani annabin zai tashi babu kowa tare da shi kenan ba a ruduwa da yawa ba a ruduwa da yawa aljama'atu fil haqq laysa laysa fil adad ce ana cikin wannan yanayin iz rufi ali sawadun azim wannan iz alfujaiya kenan ana ban lura ba kawai ban an kara ba sai naga an dago an nuno min wasu jama'a sawad ma'ana tarin jama'a da wanda daga nesa an ka hango taron mutane baka iya bambance wanne ne wane ne ko ko ba wane baka iya bambance wancan fari ne wannan baki ne inda daga nesa suke ko zaka hango ka san dai jama'a ne amma gungu za ka gani na dandazo shi yasa sai amfani da kalmar sawad haka sai aka ɗago min wasu jama'a masu yawa fa zanantu annahum ummati sai nayi tsammanin cewa su al'ummata ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana burin yana fatan ya zama yafi kowane annabi yawan mabiya sai yasa cikin bukhari yace ina fatan ku zama ku ne ɗaya bisa hudun yan aljanna sabai suka yi kabbara sai ina fatan ku zama ɗaya bisa ukun yan alsukai kabbara ce kai ni ina fatan ku zama ku ne rabin yan aljanna qala fa kabbarna su ce sai ne tsammanin al'umma ta ne fa qila li sai aka ce mini hadha musa wa qaumuhu wannan annabi musa ne da mutanen shi wani ya nuna annabi musa yana da mabiya da yawa shi ma duk da da farko an sha gwagwarmaya fa nazartu fa idha sawadun azim a wata riwaya sai aka ce mun waiga yawai ga ya ce fa'iza sawadun azimun sai ga wasu jama'a masu yawa wata riwayar a'azamu min zalik au kama kala wato jama'an da na gani daga baya sun fi waɗancan na mutanen annabi Musa fa qila li sai aka ce min hadhihi ummatuka wannan al'ummarka ce wa ma'ahum sab'una alfan a tare da su akwai mutum dubu saba'in yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba asalin shahid din hadisin kenan za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba kuma ba tare da wato ainihin azaba ba to mutum dubu saba'in ya zo a riwaya ta ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na nemi ubangiji na ya ƙara mu sai aka ƙara ma a kulli alfin saba'una alfa tare da duk mutum dubu kuma za a haɗa su da dubu saba'in kamar yanda wato ainihin ya zo a hadisin abu umama imamu turmidi ya fitar da shi 2446 daga abu umama talbahili radiyallahu an ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya qul وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب لهم ولا عذاب وانجزينا يا من القوار زي شجر دقا تكين الأمة mutum dubu saba'in zai shigar da su aljanna babu hisabi babu azaba sai ce ma'a kulli alfin saba'una alfa tare da kowane dubu kuma za a ƙara da dubu saba'in kaga duk sai mu sare ko insha Allah sai ce wa talatu hasayatin min hasayatihi da kuma damka uku daga cikin damka na ubangiji bayan wancan adadin ma sai Allah subhanallah Allah rahim sai ya ƙara dumbuzo wasu kuma sai ya ƙara zubawa aljanna kaga hasiya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ba daidai take da ta kowa ba al'imamu turmidi ya ce hadisin hasanun ne gharib amma a shekul albani ya ce sahihi ne ibn hibba ibn maja shi ma ya fitar da shi 3459 shekul albani ya inganta shi cikin silsila sahiha dubu biyu da ɗari da saba'in da tara Allah ta'ala ya samu dace akwai hadisin ah, wato Ahmad da ya ce fazzattu rabbi sai na nemi ubangiji na ya ƙara mu sai ya ƙara kowane dubu za a hada da ainihin wato dubu saba'in to da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi haka cikin al'umma za a samu mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba a wata riwaya ta zo fuskar su kamar wata daren sha hudu haka za su bayyana kaga dan a ƙara bambanta su da sauran mutane ubangiji Allah ka samu na cikin su yace thumma nahada sannan sai annabi ya yunkura inji ibnu abbas fa dakhala manzilahu ya shiga gidan shi fa khaba an-nasu fi ulaik an-nas yani as-sahaba sahabbai sai suka shiga suna ta tofa albarkacin bakin su akan waɗannan mutanen su wane ne kenan ya halatta yin munazara da tattaunawa akan abin da ya shafi addini inda ya ta sahibanci adalci da kuma ladabi فقال بعضهم sai wasu daga cikin sahabbai suka ce fala'allahum alladhina sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mamaki ana nufin waɗanda suke sun yi rayuwa tare da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana sahabbai wasu kuma suka ce ma'ana ana nufin ba mamaki waɗanda suka kasance sun luzumci annabi kala su sayyiduna abubakar da umar da usman da ali kala su sayyiduna anas da sayyiduna ibnu abbas ibn umar da sauran abadila da khadama na annabi sallama da matan shi da ƴaƴan shi ba mamaki ire-iren su ake nufi su suka ce to ayin an hada su ba za su kai wannan adadin ba ba za su kai wannan wato ainihin adadin ba suka ce a to ana nufin ba mamaki waɗanda sun luzumci annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma'ana gurin yin koyi da biyayya da shi wasu ka ce a kawai dai sahabban ake nufi wallahu alam ce ba mamaki wanda suka zauna tare da annabi ake nufi wa qala ba'dhum wasu ka ce fala'allahum alladhina wulidu fil islam ba mamaki annabi yana nufin waɗanda aka haife su a musulunci falam yushriku billahi shay'a wanda ba su haɗa Allah da wani ba wanda ba su haɗu da jahiliya ba su a musu da ma suka buɗe ido kamar suna na Aisha an gane ku da su Abdullahi ibn Umar da su Abdullahi ibn Zubair da ana ce ibn Umar shi ma musulunta yayi amma dai a lokacin da musuluncin ya zo wato ainihin shekarun shi ba su kai ba ya ɗau zunubi to kalan waɗannan waɗanda sun taso cikin musulunci ana Aisha ta ce ni dai na buɗe ido na ga iyayena na sallah haka suna na isha ba su da bukatar a ce ku zo ku yi kalma ta shiga musulunci domin kullu mauludin yuladu ala alfitra wa zakaru ashiya suka ambaci abubuwa da yawa wanda suka ce ba mamaki su wani ake ba mamaki su wani ake nufi ana ta kharsu fa kharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu ya fito ya tadda su fa akhbaruhu suka bashi labarin abin da ya wakana tsakaninsu gashi gashi abin da suka tattauna a kai faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ya shiga gida dan ya san za su buƙaci suna da fudul akan su ji suwaye waɗannan mutanen ya san renan da ya masa habban shi suna yin musabaka gaggawa da rige-rige zuwa ga aikin alkhairi da samun falala sai ce humul ladzina la yastarquna su ne wanda ba sa istirqa istirqa istifa'al ne kamar istaftaha yastaftihu istiftah ya nemi a buɗe mishi to istarqa ya nemi a yi mishi ruqya su ne waɗanda ba sa neman a yi musu rukuya daga gurin wani wala yaktawuna kuma ba sa yin sakiya a wata fassara ko ba sa neman a yi musu sakiya الشيخ العثيمين رحمه الله yana ganin aliktiwa shi ma talabul kayyi ake nufi ba wai kayyu din gabaki ɗaya ba wala yatatayyarun kuma ba sa yin camfi wa ala rabbihim yatawakkaluna kawai sun dogara da ubangijinsu ne al'imam muslim a riwaye shi ya ruwaito da wannan lafazin la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatafayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun wannan riwaya ce muttafaqun alaiha amma akwai wata riwaya ta muslim da ta zo alladhina la yastarquna la yarquna wa la yastarqun sai ka wa la yatafayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun sai bai ambaci wa la yaktawuna ba wannan yasa wasu suke ganin kalbi yayi ko kuma badili yayi madadin ya sa wa la yaktawun sai ya sa wa la yarkun la yastarquna la yarquna wa la yastarqun asalin shi la yastarquna wa la yaktawun kamar yadda yake a wacce riwayar muttafaqun alaiha ina fata an gane daga sai ya kawo shi wato ainihin da lafazin wala yastarqun kuma hadisin ibn mas'ud wanda yake cikin al-imam ahmad wanda muka yi ishara gare shi dazu 4339 akan zancen karin adadin waɗancan mutane to a cikin wannan hadisin shi ma ya zo da lafazin wala yastarqun babu ƙarin yarkuna a ciki kaga sai ya zama za a ƙara ɗebe kewa da shi da kuma a shekul arnaut ya hassana isnadin ahmad na hadisin ibn ainihin mas'ud radiyallahu anhu wa ardahu shekul islam ibn taymiya yake cewa hadhihi ziyadatu wahmun min rawi wannan ƙarin na walayar kuna da ya zo cikin musulun kaga walayar kuna ba sa yin rukuya kwata-kwata yan ba su makansu ba sa mawaninsu an fahimta ko to wannan ƙarin shekul islam ya ce wahani ne daga rawi bayan da ibn al-qayyim ya ruwaito daga gare shi cikin miftahu darus sa'ada ce wahmun min ar-rawi lam yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa la yarquna yace annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce wa la yarquna ba ce wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa qad su'ila 'ani ar-ruqa annabi sallallahu da aka tambaye shi akan ruqa yin ruqya jam'in ruqya shine ruqa yace man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'a duk wanda ya samu damar amfanar da ɗayanku daga cikinku amfanar da ɗayanku daga cikinku to ya amfane shi wanda ya samu damar amfanar da ɗan uwan shi daga cikinku to ya amfanar da shi hadisin Jabir wanda yake cikin Muslim 2199 kaga ya halatta ayi rukuya kenan sannan Ibn Majah da Imam Ahmad duka sun fitar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace la ba'sa bir ruqa ma lam takun shirka babu laifi game da wato ainihin rukuya in dai ba shirka ba ce ita ma tana musulun dubu biyu da ɗari biyu domin sun tambaye shi akan rukuyar da suke yi a jahiliya sai ya ce ku bujiro min ya'ribu alayya rukakum ku kawo min rukuyoyin da kuke ku zo ku karanta in ji ce la ba asabi ruqa ma lam takun shirka in dai ba kalmar shirka bane ba kawai yanda a kasar Hausa akwai waɗanda suke yan duba suke yin addu'a da da sunan wasu aljannu kaje ana ya fata fata ya ilu to kaga ya fata-fata ya ilu ka san don gurin an kauce an saki hanya sai dai ba shirka ba ne to babu matsala da ka duk abin da yanzu masu gyaran karaya da ainihin wato targaɗe da wane ne wani kulwar lahu yake karanta wani falaki da nasi yake karanta wani wata addu'a yake kila ma bai yi itikanin ta ba sosai kuma Allah ya ba da lafiya tun da ba shirka ba ne babu laifi amma in dai ka san shirka yake yi to haramun ne a je gurin shi an fahimci wannan ai to sai ce in dai ba shirka ba ne babu laifi na'am wannan hadisin auf ibn malik kenan wanda muslim da abu dawud sun fitar da shi shaykhul islam ya ce wa aidan faqad raqa jibril an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ruqiya an-nabiy wa raqa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ashaba ai jibril ya mawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ruqiya lokacin da aka mai sihiri kenan kamar yadda ya tabbata cikin sahih al-bukhari da sahihu muslim ya karanta mishi falaki da nasi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya warke sannan na Aisha radiyallahu anha wa ardaha ita da kanta lokacin da annabi sallallahu bai da lafiya takan karanta qul huwa da falaki da nasi ta tufa ta shafa a jikin shi inda kuma ruqya a karanta a tufa shine ruqya na annabi sallallahu alaihi wasallam amma na Aisha ruqya a gabanta wanda yake cikin ibnu hibban ba ta da lafiya ta ga wata mata ta zo tana mata ta ce lafiya ta ce ainihin rukuya ta ce irqiha bi kitabillah duqiha bi kitabillah ki mata rukuya da littafin Allah kaga duka wannan yana nuna kenan a ita rukuya din ba laifi bane ba a karan kanta Sheikhul Islam ya kawo bambanci tsakanin arraqi da almustarqi sai ya ce a bambanci shine annal mustarqi sa'ilun musta'qim wanda ya nemi a mai rukuya roko yayi bara yayi kuma musta'qim ya nemi a bashi wani abu ne ملتفت إلى غير الله بقلب عز وجل بقلبه يا كركتا زوا ga wani Allah da zuciyar shi warraqi shi kuma wanda yake mai yin ruqya wannan shi baya baya khadish ko yaya ne baya ya kushin tauhidi ko tawakkuli shi mutum yayi mawa wani ko yayi makan shi sai ce warraqi shi kuma arraqi muhsinun nafi'un kyautatawa ya amfanar da wani kenan babu mazalla a ciki sai ce wa innamal muradu abinda ake nufi wasfu wasfu saba'ina alfan bi tamami tawakkuli Allah ya siffanta mutum dubu saba'in din nan da cewa tawakkalin su ya cika ya batse fala yas'aluna ghayrahum fala yas'aluna ghayrahum an yarqiyahum wala yakwiyahum ba sa roƙon wanin su yayi musu ruqya ko kuma yayi musu lalas magani da wuta qala ibn al-qayyim shekul islam ibn al-qayyim shekul islam al-thani ya ce qultu abinda nake cewa karkashin wannan magana ta shekul islam والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببا للسبق إلى الجنان بزي النبي صلى الله عليه وسلم يسنى توتتا ود شريعتي إذني أتكنت عند أنت حديث ياتي حديث جابر من استطاع أن ينفع أخ منكم أن ينفع أخاه فلينفعه تكاد أي أمرنين يا بعد إذن ta ce ba zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya barin kyautatawar da shari'a ta yi izini a kai ya zama shine sababin gaggawa ko rige-rigen samun aljanna ba da ai wa'ancan dan su samu aljanna da wuri yasa suka bar waɗancan abubuwa yana yana inkari akan wancan lafazi na wala yarquna kuma yace wa hadha bi khilafi tarki istirqa sabanin barin nema gurin wani nema gurin wani fa innahu yatawakkalu ala Allah domin mutum ya dogara da Allah ne subhanahu wa ta'ala ku fa innahu tawakkulun ala Allah wa ragbatun an su'alihi an su'ali ghairi kuma ya kyamaci ya tambayi wani shi wa ridahu bima qada kuma ya yadda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta kenan ba sai fa mai karfin imani wanda ya san zai iya ya bar istirqa'in amma kuma ya shiga damuwar da tafi wancan to ya je istirqa'in tunda ba haramun bane ba kawai kamalu tauhidi ne wa tawakkul sai ce wa haza shay'un wa haza shay da bambanci tsakanin su iftahu daris sa'ada juz'i na biyu safa ta 234 duk da akwai dan tasarrufi kadan cikin wato nakal din nawa wannan kenan a kaga wannan yana nuna cewa wancan lafazi na walayar kuna duk da wasu malaman sun tafi akan cewa ya tabbata amma shekul islam da shi da babban ɗalibin shi ibn al-qayyim sun tafi akan cewa wannan lafazi bai ainihin tabbata ba Imam al-Albani cikin silsila da'ifa ya ce wannan lafazin na wala yarquna shadin domin ai ya saba ma riwayar sahihain kuma ya saba ma wa riwayoyin da suke sun fi karfi wanda suka zo da la yarqu la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalu ina fata an fahimci wannan to sai abin da ya shafi karashin hadisa domin wato ainihin bayan ya ce la yastarquna sai ya ce wa la yaktawuna kuma ba sa yin sakiya aliktiwa yin magani da wuta mun ambaci ibn al-uthaymin yana ganin la yaftahuna ya'ani ba sa nema ba sa talabul kai ba sa neman alkayu daga gurin wani domin asali alkayu shine yin lalas gurin da ya zama yana da wani ciwo a sa karfe a wuta da yi zafi a ɗaɗana a wannan guri ya warke so akwai hadisai da suka zo akan fa'idar shi da kuma hadisan da suka zo akan kyamar shi kamar yanda wato ainihin malamai suka yi bayani al-sheikh abdurrahman al-sheikh yake cewa qultu wadh-dhahiru anna qawluhu wala yaktawun cewa da annabi yayi ba sa yin iftiwa a'ammu min an yas'alu dhalika aw yaf'ala aw yaf'ala dhalika bi ikhtiyarihim wa an yaf'alu dhalika bi ikhtiyarihim kana aka san abin da ibn al-usaymin ya tafi a shi yana ganin la yaktawuna kwata-kwata ba sa yin kai din ba wai ba sa nema gurin wani ba amma shi abin da ibn al-uthaymin ya tafi akan shi ma'ana za su iya yi ma kansu za su iya ma waninsu za a iya yi musu ba tare da sun nema ba kamar rukuya ai annabi an mishi amma ba shi ya nema ba ba shi yace malaka jibril zo kamar rukuya ba amma malaka jibril da mika'il sun zo sun mishi rukuya tunda bai nema ba nan wato wato irin wannan aikin ba za a ce ya fita daga cikin aikin asaba alfi ba ina fata an fahimci wannan in aka maka ba tare da neman izininka ba to babu ne baka da lafiya kana kwance mutum ya zo ya kama kanka ya addu'a ya tofa ma fako amma ka ce da Allah dan kama mun kaina to kila sai ka sha tambayoyi kafin ka wuce sai ce a ammu min an yas'alu zalika aw yaf'alu zalika bi ikhtiyari sai ce amma al-kayyu fi nafsihi fa jaiz duk da ya tafi akan ba sa neman kayyo din amma dai kayyo shi a karan kanshi halal ne kuma ku wanda yakan bar halal dan darajar shi ta ƙaru sai ya ce fafi a sahih ya zo cikin sahih duk da muslim ne an jabiri ibn abdullah annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila ubay ibn ka'ab tabiban annabi ya aika ma wa ubay ibn ka'ab ba shi da lafiya ya aika mishi da likita fa qata'a lahu irqa yanke mishi wata jijiya wadda ita ce kila ta ribe ko na abu makamancin haka wa kawwahu kuma ya mai magani da wuta ya mai lalas kuma annabi ya aika shi dubu biyu da ɗari biyu da bakwai cikin musulun وفي صحيح البخاري يازوج كم بخاري عن أنس أنه كوا آه، أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي أما هو أنس دم مالك للس دوته da wani daga wani ciwo wanda ake kiran shi zatul jam wato wani maruru ne yake fitowa a gefen a kwifin mutum wanda wannan maruru yana shiga ciki ya yadu ya zamanto kamar kansa yana wahalan magani zai wuya ga mutum ya kubuta daga gare shi to suna cewa irin wannan kurjin in ba wuta aka sa ba zai wuya a samu sauki ba komi na da magani amma akwai abin da Allah ta'ala ya azzarar da samuwar maganin shi ba ba a samun shi cikin sauki sai an sha wahala cikin hikima ta ubangiji ina fata an fahimci wannan to an bawa Anas dan Malik sakiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye kaga inda haramun ne da ya hana wannan cikin muslim wato ainihin wannan hadisi cikin bukhari 5389 at-tirmidhi ya ruwaito 2050 da wani shi daga anas dan malik cewa ainihin wato shi anas dan annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kawa as'ad ibn zurara annabi ya ma as'ad ibn zurara wato ainihin kai wanda yana cikin wanda suka fara musulunta a mutanen madina as'ad ibn zurara annabi da kanshi yayi mishi mina shauka daga wani ciwo da ke damun shi ne suna a shauka shi ne wata humra ce da ke mamaye fuska ya fuska mutum ta yi jajawur da ka gani ka san dai ba ja na launin fuskar ba ne wani ciwo ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai kai shekul albani kuma ya inganta hadisin sannan ya zo cikin bukhari hadisin ibnu abbasin marfu'a nabi sallallahu ya ce ashifa'u fi thalathin waraka tana cikin abubuwa guda uku sharbati aslin asalin shan zuma yana haifar da waraka wa sharqati mihjamin da kuma zuka ta ainihin kawan mai kawan wanzani da za a kafa a zuka da karfi shine wato ainihin sharqa din wa kayyata ko wa kayyati narin da kuma sakiya ta wuta akwai waraka cikin su ka kenan an halatta ayi sai annabi ya ce wa ana anha ummati anil kayyi amma ni na hana al'umma ta yin alkayyu kaga hadisan in baka da ido sosai a usul sai su rikita ka a can an ce akwai waraka ciki amma annabi ya ce kar a yi ya hana a wani lafazin ma uhibbu an aktawiya ba na so na yi lalas ba na so na yi sakiya ga can kuma ya mawa as'ad ibn zarar amma anas dan malik annabi na da annabi ya tura likita gurin ubay ibn ka'ab kuma ya mushi lalas wannan yasa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala sai yake cewa qad tadammanat ahadithul kayy arba'ata anwa hadisan kayy suna kunshe da abu suna kunshe da abubuwa hudu ahadiha ɗaya daga ciki fi'iluhu annabi ya aikata annabi ya mawa anas ko wasani na biyu adamu mahabbatihi annabi baya so a yi don ya ce la uhibbu ma uhibbu kai an aktawiya ko wasalith na uku as-sana'u ala tarikihi Allah ya annabi ya yabi wanda ya bar shi ya yabi wanda ya bar shi wala yaftawun ko والرابع نهدو النهي عنه هنا يمشي ya ce wa ana an ha ummati an alkayi an fahimta ko yana abubuwa ne guda hudu sai ibn al-qayyim ya ce wala ta'aruda bainahuma bainaha bihamdillah cikin godiyar Allah kuma babu cin karo a tsakani duka sai ce fa inna fi'lahu lahu yadullu ala jawazi da annabi yayi mawa anas yana nuni akan halacci ne da annabi baya taba aikata haramun wa adama mahabbatihi lahu fuska ta biyu kenan da kuma ya ce baya son yin shi la ya dillu alal man'inu baya nuna cewa an hana yin shi duk da ba lokaci da mun dan ba da asami saboda ai annabi sallama ya ki cin damu an dafa damu a tukunya annabi sallama ya ki ci ya ki cin shi wato ainihin sahabbai wasu sai suka janye hannunsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai na kyamace shi ne dan ba mu saba cin shi ba a garin mu amma ka ba mu cin shi kenan ba yana nuna haramun bane Khalid ibn al-Walid shi dan farauta yana gurin sai yace a to haka ne ni dai cin kaya na zan ko annabi bai hana shi ba an kawo abinci da khudrawat a ciki kayan danye annabi ya sa hannu zai ji akwai alamun khufi ya janye hannun shi sai ce ku kai mawawa ne da kai mushi sai ce annabin ya kici ni ni in ci annabi ce kai shiga kai ke ni ba na ce a kawo ma ce inni unaji man la tunaji nakan gana da wanda baka ganawa da shi mala'iku za su iya zuwa mu a kowane lokaci ba su san warin su kenan ba ko da annabi ya kyamaci abu inda bai haramta ma wani ba babu ne bangaren abin da ya shafi abinci an fahimci wannan ai wanda ko magani hukuncin shi ɗaya da abinci da ka sai ya ce rashin san shi da yake yi baya nuni akan hana yin shi wa amma sana'u ala tarikihi amma da yayi wato yabo akan wanda ya bar shi fuska ta uku fa yadullu ala anna tarkahu aula wa afdal kaga yana nuni akan kar ayi shi yafi kuma shi yafi cancanta wa amma nahyu anhu wa nau'i na hudu ko hana yin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fa ala sabilil ikhtiyari wal karaha a fuska ta ikhtiyar ne an baka zaɓi ka iya yi kuma ka iya bari amma dai kar ka yi shi yafi kenan sai ya zama makruhi ne karahatu tanzihi karaha ta tanzihi kamar yadda asindi ya faɗa a cikin hashiyar shi ta ibnu majah da haka waɗannan shine su ne fuskoki guda ainihin wato hudu wanda ala sheikh cikin fatowar majid ya yi maganganu masu kyau akan wannan duba shafi na 73 zuwa 74 hakan nan mas'ala ta abin da ya shafi magani al-sheikh yake cewa wa'lam anna al-hadith la yadullu ala annahum la yubashiruna al-asbab asla waɗannan mutanen zababbu daga cikin bayin Allah hadisin ba fa yana nuni akan cewa ba sa yin amfani da asbab bane ba ba yana nuna cewa ba su ittikhadul asbab ba asali fa inna mubasharatal al-asbab fil jumlati amrun fitriyyun lan fikaka li ahadin minhum anhu domin ittikhadul asbab abu ne wanda yake ɗabi'a ta ɗan adam ba wanda ya sai ya rabu da shi domin ai ba za ka koshi ba ya kaci abinci da kai ba annabi ba ne annabi ne yake wisali suke suke yi suka ce ai mun ga kana yi sai ya ce ana lasu suka hai atiko na kan waye gari ubangiji na ya ci da ni kuma ya shayar da ni sai ko in ka ga ka koshi ci kai in ka ji lokacin sanyi sai ka sa rigar sanyi wannan dole ɗan adam sai ya yi ta'amuli da waɗannan asbab lam fikaka li ahad ba wanda ya isa yace ya rabu da su anhu sai ce bal nafsu tawakkuli mubasharatu mubasharatu li a'zami al asbab shi kanshi tawakkali ma aikata mafi girman asbabu ne mutum ya dogara da Allah ai yana jiran natija shi ne sababin ya dogara da Allah yana jiran Allah ta'ala ya bashi mafita kamar yadda ya ci gaba da bayani kama kala ta'ala wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara da Allah Allah ya ishe shi ai kafiya shi zai biya mai bukatun shi sai ce wa innamal muradu annahum yatrukuna al-umura al-makruha abinda ake nufi sukan bar abubuwan da suke an kyamace su ma'a hajatihim ilaiha duk da suna da tsananin bukata zuwa ga abin amma sai su bar shi tawakkulan ala Allah saboda ainihin wato dogaro da Allah ta'ala kaliktiwa'i wal istirqa kamar neman kayu da neman wato ainihin roƙa fatarkuhum lahu li kaunihi makruhan la siyama wal marid yatashabbathu fima yadhunnuhu sababan li shifa'ihi bi khayt al ankabut yace barin da suka yi na waɗannan abubuwan zan suna makruhi musamman saboda shi kaga mara lafiya duk abin da yake ganin cewa zai amfane shi to yakan kankame shi ko da sakar giza-giza ne aka ce mai zai amfane shi musamman ba shi da addini shi yasa sai kaga galibin mutane suna halaka daga rashin lafiya daga ciwo daji ya kama shi ka ala haddi ma ya kuluna ko wani ciwo wanda yake mai wahalan magani to duk abin da aka ce ya amfani da shi sai yayi in dai ba shi da aqida to da haka shi yasa sai su bar abin da yake an dan kyamace shi tsoron kar su fada cikin na haramun din ma haka sai su su daina ba wai dan ba sa yin ittikhadul asbab ba amma abin da ya shafi shan magani da sauransu wannan za su yi kuma baya yin khadash baya shiga cikin wannan dan sun je gurin likita ya rubuta musu magani shi ma ai maganin ai magani ne ai magani shine ma'anar magani jira ake Allah ya warke shi yasa likitan musulmi in ya ma allura sai ya ce Allah ya sauke in ya baka magani sai ya ce Allah ya sauke shi ya san ba ainihin wannan capital kafin wadin da ya baka shine zai baka sauki ba kawai dai sababi ne haka tadawi shi ma akwai maganganu na malamai akai akwai sabani wanda dai ba sabani ne mai tsawo ba duka dai sun haɗu akan ja'izi ne amma sai dai mazhaba ta Imam Ahmad suna ganin a bar shi shi yafi wa mazhabar Shafi'i suna ganin ayi kuma shi yafi wanda shine daidai saboda umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tadawu ya ibadallah fa inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaa don haka da hadisai waɗanda suke masu yawa wanda su ma ibn qayyim yayi maganganu a kansu cikin zadul ma'ad da wasu daga cikin ainihin littattafan shi ina ga yau sai dai mu takaita ga kan tauhidi mu tsara sauƙin yace fa qama ukkashatu ibnu mihsan sai ukkasha ibnu mihsan ya miƙe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗancan mutanen da darajarsu ta ketare mu ay la yatafayyaruna wala wa ala rabbihim yatawakkaluna wala yatatayyaruna shi babu wani sauki akai ita atiyara dukkan ta haramun ce dukkan ta haramun ce shine at-tasha'u mutum ya dinga ya kwallafa aukuwar sharri da samuwar wani abu ko yin wani abu a wani lokaci ce in aka yi aure a watan safar ba zai yi albarka ba yana daga cikin aqidu ko kuma al'adu waɗanda suke na jahiliya asali at-tatayyur ya samo asali ne da cewa farko a jahiliya ko kuma mafi yawanci sun fi sun fi tasha'umi da tsuntsu idan jahili yana so zai yi balaguro ko kuma zai yi wani aure ko zai yi wani kasuwanci zuciyar shi bata natsu ba madadin ya istikhara da shari'a ta koyar to lokacin babu shari'a ba su santa ba haka sai zai samu inda tsuntsaye ke taruwa sai ya yi musu kalar diran nan in ya duro suka burgice in suka yi dama sai ce to akwai alheri sai ya tafi shi in suka yi hagu sai ce akwai matsala wanda a ƙasa hausa muna da shi ma kalar wannan mutum ya fito ya ga mujiya sai babu alheri ko mujiya tana kuka a saman gida ce za a yi gobara ko ya fito ya fara ganin kuturu ya ce babu sa'a to duka wannan canfi ne eh masu cewa idan wani an yi kusufi saboda mutuwar wani ko wani abu makamancin haka to ba dole sai da tsuntsu din ba kawai dai suna ne bi wanda shi al'ismu la yu'allam ina fata an fahimci wannan daga duk abin da aka rataya shi da wani ko kaza aka siyo sai ga an zagaya ta murhu so uku ko a kujera ta zaman mata so uku ba za ta bar gidan ba wannan duka tamfi gani amma annabi sallallahu ya ce yana son fa'al tafa'uli shine fatan alkhairi amma shi umci wannan shari'a ta hana annabi sallallahu ya koyar da cewa addu'a kare mutum ya kare kanshi daga tamfi Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka Allah babu wani hukunci face sai hukun babu wani alkhairi face sai alkhairinka kuma babu wani hukunci face sai hukuncinka zaka ce babu wani camfi sai camfinka bala duk da kalmar tsairu ya zo amma ai duk abin da ake ganin kaza zai faru Allah ne ya hukunta shi yasa da mushrikai suka ce ma annabawan su qalu tatayyarna bikum shi annabawan suka ce ta'irukum ma'akum camfin ku yana tasharrun ku tare da shi kuke ba wani daga zuwan mu ne aka yi muku masifa kuka haɗu da jarabawa kaza da masifa kaza da ita aka halicce ku dama ko ba Allah ku huta na'am to shi kuma tawakkali can ma'ana shi ya kulle waɗancan abubuwan guda uku cikar tawakkalin shi yasa sai ce wa ala rabbihim yatawakkaluna ba wata khasula ce ta hudu ba abubuwa ukun can suka nisanta ba sa istirqa ba sa iktiwa ba sa canfi wannan yasa suka ya zama tawakkalin su ya zama cikakke wa ala rabbihim yatawakkaluna فقام عكاشة بن محصن سي عكاشة ابن محصن ابن حرثان آه الأسدي ينا تكن قبيلة بنو أسد ابن خزيمة ينا تكن السابقون الأولون من المهاجرين ينا دقا تكن أجمل الرجال تنية كاوة daga ya haɗa kyawun zahiri da na batin ya halarci yakin badar ya yi yaƙi sosai a cikin yakin badar ya yi shahada a yakin ridda tare da khalid ibn al-walid tulaihatul asadi shi ya kashe shi kuma tulaiha sai ya musulunta shi ne yakin da aka yi banu na banu asar shekara ta sha biyu yakin murtadduna bayan kafin a yi ta musailama aka yi wannan yakin bayan an yi na mana'atu zaka wasu sai suka koma gurin tulaiha sai ya yi da'awar shi annabi to da haka akwai wanda suka yi imani da shi a lokacin kamar su uyayna tubun bin hisin duk da shi ma ya tuba tulaiha shi ya kashe wato ainihin ukasha ibn mihsan shekara ta sha biyu daga baya kuma ya musulunta ya ki zuwa madina yana jin kunyar haduwa da abubakar haka sai ya gurin dina ta sa'ad bin abi waqas na kadisiya ya yaki farisawa a can ya yi shahada a ghazwatul jisr yakin banu abunga subhanallah abu ubayd wanda farisawa suka yi musu shigo-shigo ba zurfi suka kakkashe su to anan yayi shahada radiyallahu anhu da can da sahabi ne ya rinta kuma daga baya sai ya dawo kaga kenan suhubar shi ta dawo kamar yadda musuluncin shi ya dawo to da ka ukasha sai ya miƙe fa qala ud'u Allah an yaj'alani min sai ma annabi ka roki Allah ya sa ina cikin su cikin waɗancan waɗanda la ya sarkona wa la ya wanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azab kala sai annabi ya ce anta minhum kana cikin su ta yi Allah ya sanar da shi sai ya faɗa haka ko kuma anta minhum addu'a ce Allah ya sa kana cikin su thumma qama rajulun akharu sannan sai wani mutum na daban ya mike na'am mutumin da ya miƙe faƙala sai ya ce udu'u Allah an yaj'alani minhum ni ma ka roƙa min Allah ya sa ina cikin su faƙala sai annabi ya ce sabaqaka biha ukasha faƙala annabi ya ce sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka da ita suka ce abin da yasa ya faɗa haka kila mutumin nan munafiki ne amma annabi baya so ya fadda hashi a bainan jama'a dan a lokacin tauba bata sauka ba mai tona musu asiri ko kuma a'a annabi sallama ya faɗi haka ne don mutumin bai da wannan halin amma in ya ce ba kai ba ka cikinsu to kaga shi ma nan zai ji kunya ana bai da bai cika waɗancan sharuɗan ba wasu kuma suka ce a kawai ya kulla kofan ne saboda shi ba a sanar da shi ba kashi an sanar da shi wannan kuma ba a sanar da shi ba wasu suka ce a saboda ainihin kada mutane su yi ta tambaya har wanda bai cancanta ba ma ya tambaya sauran bayani sun zo cikin masail insha Allah ta'ala إياكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن